بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagire mai tarin albarka masjidul muhajirin a wannan anguwa ta ɗan tudu a karti makwayo a cikin babban birnin jihar maradi a wannan ƙasa ta mutan nijar a yau muna rana asabar daren lahadi sha ɗaya ga watan ramadan hijira nan muhammad sallallahu alaihi wa wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 28 ga watan biyu miladai isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimakon allah madaukin sarki a daidai irin wannan lokaci muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma ina muke tafsiri wannan shine majalisunmu na 28 a cikin tafsirin wannan shekara kuma shine majalisunmu na goma a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul baqara a jiya mun kwana a ƙarƙashin aya ta 27 a yau za mu tashi warkon aya ta 28 fadar ubangi subhanahu wa ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum a'udhu billahi minash shaitanir rajim كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم نعم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
ubangiji ta'ala ce kaifa takfuruna billah ta yaya za ku kafirce ma Allah wa kuntum amwatan Allah ce kun kasance matattu fa ahyaakum sai ya raya thumma yumitukum kuma sannan zai kare kashe ku thumma yuhyikum kuma sannan ya raya ku thumma ilaihi turja'un kuma sannan gare shi makomar komi da kowa take Allah ke aza ayat tambaya anan ta ya za a yi a ce an kafirce ma dokoki da shari'o'i na Allah bayan da shi ne ya halice mu babu mu kuma shi za ya kashe mu bayan ya halice mu kuma shi ne wanda zai tada mu bayan mun mutu kuma sannan magaryar tikewa baki ne tana ga Allah subhanahu wata'ala shi wannan aya tana nuna mana game da malamai suka ce alakarta tana can farkon faɗar ubangiji subhanahu wata'ala ya ayyuhan nasu budu rabbakum da Allah ce ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsi alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun wanda ya halicce ku kuma ya halicci wanda suka gabane ku tabbas idan kun yi haka za ku samu tsoron Allah to wannan aya lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da ita yayi man bayanin wanda suka bauta ma Allah za su shiga aljanna ubangi subhanahu wata'ala sai ba mu mithallai na wanda su ba su bauta ma Allah ba kuma Allah ya ba mu labarin makomarsu to bayan Allah ya ba mu labarin makomarsu ayoyinmu na jiya to kuma ubangi ta'ala sai ya dawo da yana ƙara tambaya tambaya ta ban mamaki kaifa takfuruna billah Allah ce mandan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ya za su kafirce mu Allah su yi butulci ga wanda ya halice su su yi butulci ga wanda ke tahiya da lamurransu su yi butulci ga dukkan wani wanda shi ne gatansu Allah subhanahu wa ta'ala ce kaifa takfuruna billah ta ya ne mutum zai iya yin ya iya kafirce ma Allah shi yasa shi Allah subhanahu wa ta'ala a yanda makaranta yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba mathala bayan Allah buga man misalin shirka da bautar wani Allah wanda ba Allah ba sai Allah yake tambaya kaifa takfuruna billah ta ya ne ma zuciya ta dan adam za ta iya kafirce ma ubangiji subhanahu wataala ta yadda shi dan adam din nan ba shi ya halicci kanshi ba dan adam din nan baya iya amfanar da kanshi da komai sai da tasarrufin ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah cikin suratul tur yake ba mu labarin am khuliqu min ghairi shay'in أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون am khalaqu samawati wal ard أم السماوات والأرض بل لا يشعرون Allah ce am khalaqu samawati wal ard bal la أم yuqinun خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون a wata sura ubangiji subhanahu wataala ce hal ata alal insani هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ubangiji subhanahu wataala ce am khuliqu min ghairi shay am humul khaliqun shin ko sun ha an halice su ne ba tare da komai ba Allah ce ko ko dai mutane su ne suka halarci kawunansu har suke iya fidda kunya su bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba Allah ce am khuliqu sama am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun ko ku su suka halici sammai da kasai shi yasa ba za su bautar Allah ba Allah ce bal ba haka ba la yuqinuna ba su wa astuwa ne ba su lura Allah madaukin sarki yake ba mu labari a cikin suratul insani aya ta farko yace hal ata alal insani shin bai zo ma dan adam ba hinun minad dahari wani lokaci daga cikin lokuta lam yakun shay'an madhkura lokacin da ba a kai ana ambata dan adam ba hakika ya zo ma kowanne ɗaya daga cikinmu duk mutum da ka gani yana zaune yana lunwashi ya ci abinci to tabbas hakika wannan mutumin ya kasance gabanin a haihe shi gabanin Allah ya halice shi ba abin ambato ba ne lam yakun shay'an madhkura inji Allah subhanahu wataala shi yasa Allah madaukin sarki yake ba mu labari a cikin wannan aya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum malamai suka ce amwatan lokacin da muka kasance a tsatsan uwayenmu gabanin a- a a haihe mu a kowane ɗan adam lokacin gabanin a haihe shi shi ba kowa ba ne ba a ma san sunan shi ba wani lokacin ma in an haihe mutum sai an yi kwana bakwai ake iya sanin sunan shi ga shi a cikin gida amma ba wanda ya san sunan shi uba ya sa uwa ta sa kaka ta sa kaka ya sa sai ranar bakwai wajen yanka sannan ne kadai ake iya tabbatar da wani suna ne yabba wannan yaro wasu bayan ma an yanka aka iya ƙara wani yanka a saki a shi ɗan adam ba kowa ba ne sai da allah subhanahu wata'ala ya halitte shi shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labari na sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labarin cewa allah madaukin sarki nan da ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahiyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah yake cewa ai abin nihi da wannan aya ji annabi Muhammad sallam lokacin da muke cewa rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil ya ubangiji ka kashe mu so biyu kuma ka rayar da mu so biyu kashewar da Allah ya mamu ta farko ita ce wadda gabanin a halicce mu gabanin a haihe mu kashewa ta biyu ita ce bayan an haihe mu kuma mutum ya mutu rayuwa ta farko ita ce rayuwar ranar da aka haihe bawa rayuwa ta biyu kuma ita ce wadda Allah zai tada bawa bayan ya mutu yana cikin kabari Allah subhanahu wata'ala yake bamu labari a cikin suratul jasiya yace qulillah ka gaya masu ya kai annabi Muhammad Allahu yuhyikum Allah shine zai rayar da ku thumma yumitukum sannan ya kashe ku thumma yajma'ukum ila yawmil qiyama kuma sannan ya tattaro ku ku duka a ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala yake cewa la raiba fihi wannan magana babu shakku a cikin ta shi babu shakku Allah shi zai raya mu kuma babu shakku za mu mutu kuma babu shakku ubangiji ta'ala zai ƙara tada mu Allah subhanahu wata'ala yake cewa za'amal ladhina kafaru Allah yubatu قل بلى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم نعم وذلك على الله يسير ubangi ta'ala ce za'amal ladina kafaru kafirai sun yi raya suna ikrari cewa ba za a tare da su ba saboda sun ga kakanninsu sun shima da mutuwa har yanzu ba ya tashi alkiyama suka ce su ma haka Allah yi ba su ba wanda zai tada su Allah ce kul ka gaya musu bala ba haka al'amarin ba yake Allah ce latubafunna wallahi za a tada ku ba ma tadan ba thumma latunabba'unna bima amiltum Allah ce wallahi za a ba kowa labarin abin da ya aikata wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah shi ubangiji ta'ala zai tayar da mutane shine ne yake cewa a cikin suratul jashiya cikin ayar mu Allah ce walakin na aktharan nasi la ya'lamun mafi yawancin mutane ba su sani bane cewa Allah ya raya su kuma ya kashe su kuma zai raya su kuma zai kashe su wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala Allah ce to wanda zai kashe ka kuma ya raya ka ya tambaye ka shine zaka kin bauta ma ka kin bauta ka bauta ma wani shine ma'anar da Allah ke magana kaifa takfuruna billah to Allah dan ya ƙara nuna mu ibadan nan bautan nan shi za'ama sai ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء fasawahunna sab'a samawat ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات wa huwa bi kulli shay'in alim بكل شيء عليم ubangiji ta'ala ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ce shine wanda ya halitta muku dukkanin abin da ke ga ƙasa baki daya Allah ya halitta mu shi dan mu ji dadi Allah ce thumma mastawa ila sama sannan ya daidaita akan sama fasawwahunna suma ya daidaita su sab'a samawatin sammai guda bakwai Allah ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim yana nan saman kuma mai ilimi ne masani ne akan dukkan abinda Allah yake yake ba abinda bawa yake aikatawa shi ubangiji subhanahu wataala masanin abinda muke aikatawa ne wannan aya tana nuna mamu yadda ubangiji subhanahu wataala ya halitta Allah madaukin sarki shine ya halicci sammai kuma shine ya halicci kasai kuma ya yi wannan halitta ne dukkaninta a cikin kwana shidda ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci sammai cikin kwana biyu kamar yadda ba mu labari kasai cikin kwana biyu a cikin suratul fussilat Allah ce kul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin Allah ce yanzu ku latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn kun kafirta ku yi butulci ku gibautar wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu wata sha'aluna lahu an dada kuma ku rinka sanya mai kiyoshi Allah ce zalika rabbul alamin ai wannan ubangijin halitta ne rabbul alamin mai tausayi mai jin kai mai rahama mai kula da bayan shi ne Allah ce waja'ala fiha rawasiya min fawqiha haka dai shine wanda ya sanya rawasiya abubuwan da za su rike ƙasa a samanta Allah ce baraka fiha kuma ya sanya su su zama masu albarka a ciki ko kuma ka ce baraka fiha ya kawa su a ciki wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin Allah ce kuma ya kaddara dukkanin abubuwanta inda za ta kwari inda za ta tudu Allah ce yayi wannan ne dukkanin a cikin kwana hudu Allah ce tun mastawa ila sama sannan kuma ya koma domin ya gina sama wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'i mun yi ta ce fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayni wa awha fi kulli sama'in amraha وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم من سبحانه وتعالى yake cewa bayan yayi wannan ya halici sama saman nan hayaki ne Allah ya ce makasar da sama ihtiya tau'an ku yi abin da nake so gare ku ku daidaita au karhan ko kuma ku zuma ku yi abin da nake so gare ku a karhanci sama da kasa ta ce ma Allah ta yana ta'i'in za mu abin da ka umarci mu ya ubangiji muna masu da'a Allah ce faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn Allah ya sama guda bakwai a cikin kwana biyu wa auha fi kulli sama'in amraha Allah ya ba kowace sama al'amarin da za ta aikatawa wa zayyana sama'a dunya bi masabiha Allah ya kyautata sama wannan ta duniya bi masabiha da hitullu ko kuma kace da tauraru Allah ce wa hifzan kuma dan su zama tsaro ga ita samai zalika taqdirul azizil alim wannan kaddarawa ne na buwayayye wanda yake da ilimi ashe ubangi subhanahu wataala shine wanda ya halicci samai kuma shine wanda ya halicci kasai me munasabar kawo halittar sama da halittar ƙasa a cikin rishin bautar Allah shi kadai Allah yana nuna ma da kana tutiya ne da wani abu duk irin abin da kake tutiya kana yin shi ne a bayan ƙasa duk irin gidan da za ka yi duk kasuwancin da za ka yi duk mulkin da za ka yi duk kudin da za ka samu duk baiwa da falala duk noman da za ka yi allah ce ƙasan nan dai shi ne ya halarci ta tutun da shi ya halarci ta don mi ba za ka bauta mai ba haka idan kana tunanin ko sama kake ko kana iya hawa sama ko iska ko aljani da ke ganin yana iya tashi sama ala ce saman ma tashi ce ashe da sama da ƙasa dukkaninsu halitta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala to tunda babu wurin da ya wuce sama da ƙasa Allah kamar yana nuna ma in dai ba ka iya rayuwa kai ba sama ba kai ba ƙasa ba to ka bauta ma Allah shi kaɗai ka huta ubangiji subhanahu wata'ala malamai sun yi magana a nan kan halittar sama da ƙasa wacce aka fara halitta wasu ce sama sai da aka gama sama wasu ce ƙasa ai ubangi subhanahu wata'ala dai a ci wannan aya abin da ya nuna mamu ƙasa ya fara halitta shi yasa malamai suka yi maganganu da dama a cikin wannan shin wani aka fara halitta sama ko ƙasa wani ana ce masu milahul ilm idan malamai sun koshi da ilimi suka irin waɗannan rubutu a rubutu a cikin littafansu na tafsiri suna gamawa da ayar da ke cikin suratul sajada da kuma ayoyin da ke cikin suratul nazi'at Allah subhanahu wataala a cikin suratul nazi'at yake cewa antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha sai su ce ainan Allah na nuna sama ya wara halitta shi yasa daga baya sai ya shehi da ƙasa wasu malamai suka ce a'a abinda Allah ke nihi da ya halicci sama ƙasa kuma sai ya koma sama ya halarci tafi yaumai kuma sai ya dawo kasa ya ce kasar ta daidaita shi ne kalata a taina ta'i'i kamar yadda makaranta a cikin surutu fusilat akwai hadisi wanda malaman tafsiri sukan kawo shi daga abi hatim da kuma ibnu marduya da sauran masu rawaito hadithi cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya fara halittar sama ko kuma ya fara halittar ƙasa a cikin ya halitta turbaya ranar asabar ya halarci duwatsu ranar lahadi ya halarci itace ranar attanin ya halarci abin kyama ranar talata ya halarci haske ranar laraba ya sanya dabbobi ranar alhamis ya halarci annabi adam ba ranar juma'a bayan sallar la'asar to wannan hadisi wasu daga cikin malamai suna raunana shi da imam muslim ya rawaito shi amma aliyu ibn madini da wasu malamai sun yi tsokaci akan isnadin wannan hadisi wannan shi ke sa ga wasu daga cikin malamai suna shugumta ranaku ba za su yi abu ba ranar talata saboda a ranar ubangi subhanahu wata'ala ya halitta makruhi wannan daga shu'umci ne abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta shi dai ya yi halitta a cikin kwana bakwai amma mi ya fara halitta ya aka yi mi aka sanya ciki Allah ne ya ce musamman da ƙasa etu ɗau'an aukarha ƙalata a taina ta'i'i ubangiji subhanahu wata'ala yana yin hukunci a cikin al'umma ba tare da yanayin lokaci ba ko yanayin rana ko kuma wasu ababe sai dai ubangiji madaukakin sarki cikin halittun shi yakan iya zaɓa na wasu lokuta da wasu ranaku ya fifita su yakan iya zaɓen daren lailatul qadri kamar yadda ya zaba yakan iya zaban watan ramadana daga cikin sauran watanni yakan iya zaban lokacin bayan sallar la'asar na ranar juma'a haka yake iya zaban abin da ya ga dama kamar yadda ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangiji ka ke halittar abin da ya ga dama kuma ya zaban abin da ya ga dama amma da abin da Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam bai bayyana mamu wata fallar shi ba to mu 'yan adam babu wani shu'umci da zami na kyamar wata rana ko kuma kyaman wasu lokuta daban Allah subhanahu wata'ala aya ta gaba yake cewa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'al
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء na'am ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ubangiji ta'ala yake cewa wa idh qala rabbuka lil malaika ka tuna ya kai nan muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da allah ubangijin ka yace mala'iku inni ja'ilu fil ardi khalifa ni zan sa mamayi a bayan ƙasa mala'iku suka ce ma allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu ka sanya a bayan ƙasa wanda za su banna wa yasfiku dima za ka sanya masu zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka mu kuma alhali muna tasbihi muna hamdala muna girmama ka qala sai Allah ya ce mala'iku inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abinda ba ku sani ba wannan yana nuna mana ubangiji subhanahu wata'ala da yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam id qala rabbuka ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce ma mala'iku malamai suka ce nan akwai ishara akwai latifa me yasa Allah bai ce mai bo idh qala Allah ko kuma wa idh qala Rahman sai ce wa idh qala rabbuka lokacin da ubangijinka malamai suka ce a cikin suratul baqara Allah ya yawaita maganar ubangijinka da kalmar rabbu dan ya ja hankalin masu imani su gane cewa shi ne wanda ya rene su kamar da muka ce kalmatun rab tana nihin reno tana nihin kula tana nihin mulki tana nihin tasarrufi tana nihin badawa tana nihin hanawa kalma ce shakundum babu abin da za ka siffanta ubangiji kamar rabbu shi yasa duka annabawa in za su roƙon allah sun gane babu wata kalma da take tattaro sunayen allah kamar ya rabbu kamar cewa ya rab hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari na muhammad sallallahu yake cewa bawa ba zai daga hannu bai ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi har sau biyar ya roƙi abu kuma allah bai bashi wannan abun ba shi sa annaba baki dai addu'a su suna yin addu'a ne da rabbi rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani ta'wil hadith da sauran dukkan addu'o'in annabawa daga suna fara da rabbi rabbi rabbi ko kuma ya rabb to shine na Allah ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa malamai suka ce a wannan gaba ta biyu akwai ishara akwai manuniya ga duk mutunan da Allah ya ba shugabanci ko na menene ya rinka shawara kadiba Allah ya halicci sama bai shawara da kowa ba ya halicci ƙasa bai shawara da kowa ba ya halicci mala'iku yassa su bauta mai suna ta bauta suna ta bauta amma da ya tashi halittar mutane kuma sai da yamma mala'iku shawara to dan Allah yana yin shawara kai a matsayinka na mutum a matsayinka na mai gida kai ma ya kamata ka rinka yin shawara da iyalinka wani babu magana arziki da shi da matar shi kullun in za ya hitowa umarni ne yake badawa in ya koma umarni ne yake badawa ya za a rayuwa yakan iya ta ba shi shawara mai kyau amma shi bai amsa shawararta saboda shi mai gida ne wani a fadan mulkin shi bai amsa shawara wani a majalisar shi bai amsa shawara wani a kasuwancin shi bai amsa shawara to bangi subhanahu wata'ala yakan ba da shawara shi ma Allah subhanahu wata'ala yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa malamai suka ce amsar da mala'iku suka bada sun ba da amsa ne daidai abinda su mala'iku suka sani ƙaru sai suka ce a ta sha'adu fiha man yufsidu fiha yanzu aka sanyawa a cikin ƙasa ya Allah wanda zai yi ɓanna wa yasfi kuddima wanda su rinka zubar da jini su sun ba da amsa daidai ƙololuwar abin da suka sani a nan ibnul qayyim al-jauziya yake cewa don mi suka yi wannan magana matsayin busussan ɗan adam ba mi zaye sai suka ce a ai Allah da ya ce masu inni ja'ilun fil ardi khalifa to sun fahimci magana cewa in an ce wani khalifa ne to wani ne ya wuce kuma wani ya zo to kuma matukar wasu za su wucewa sai wasu su zo to Allah a sunnar shi ba ya wutar da wasu sai in ya zama suna saku shi sa su mala'iku tun da aka halice su suna nan saboda ba sabo sai suka ce wa yasfiku dima suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka kuma alhali mu muna tasbihi muna hamdala muna girmama ka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka sai Allah yake ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun mun yi subhanahu wata'ala yake cewa ni na san abinda ba ku sani ba shi yasa nan malamai suka yi magana mi ake ni da istikhlaf a bar mutum a bayan ƙasa da Allah ce inni ja'ilu fil ardi khalifa nan take mala'iku suka gane in wa khalifa ne to wani zai zo wani kuma ya tayi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب mai da ala yake cewa ya dawudu ya kai annabin Allah dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard za mu saka mamayi a bayan kasa fahkum bainan nas bil haqq kai adalci kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya fayudillaka an sabilillah sai ya batar da kai akan tafarki na ubangiji ta'ala Allah ce innal ladhina yudhilluna an sabilillah wanda suke bacewa akan tafarkin Allah lahum azabun suna da azaba shadidun mai tsanani bima nasu yawmal hisab na abinda suka bata a bayan kasa ashe Allah subhanahu wata'ala yana da tsari yana maiwa a bayan kasa ubangiji subhanahu wata'ala yakan mayi ma mutane a bayan ƙasa ya sanya wani ya gaji wani amma me ke sa a mutum ya zama khalifa ubangiji ala ya mai ma wani akan wani shine malamai suka ce maiwa a bayan ƙasa tana da sharadda babban abin da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya mai ma mutum shine rashin bautar wani Allah wanda ba Allah ba game da banu Isra'il da Fir'aun lokacin da mutanen Fir'auna suka yi bautar fir'auna bai cancanta su bauta mai ba Allah ya ba su wani lokaci kankane suna bautar fir'auna amma da annabi Musa ya zo ubangi subhanahu wata'ala sai ya mai mutanen kwarai da mutanen banza Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari yake cewa wa nuridu anna munna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون مجي سبحانه وتعالى ونريد أن نمنا muna so mu yi baiwa akan wanda suke masu rauni a bayan ƙasa amma muna so masu baiwa mu sanya su a imma manya-manyan mutane wani sha'alahumul warithin kuma muna so mu sanya su masu magada a bayan ƙasa ala ce wani makina lahum fil ard muna so mu ba su tabbaci a bayan ƙasa wa nuriya fir'aun muna so mu gwada ma fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da sojawansu minhum ma kanu yahdharun a daga cikin su abinda suke suka kasance suna tsoro a ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce duk mutunan da ke son ubangiji subhanahu wata'ala ya bar asalin shi ya bar tsatsan shi ya juma a gidan duniya ana labarin shi ya juma a gidan duniya ana san shi ya juma a gidan duniya an san shi an san gidan shi to ya zama mutunan kwarai babu wani mulki da za ka yi wanda ya kai mulkin fir'auna kuma babu wasu kudi da za ka yi wanda suka kai kudin karuna kuma babu wani tsagera da zai take ma wani gargada wanda ya kai hamana sannan duk yadda za a fada da rashin mutunci da tozarci da rashin tausayi to ba za ta taba kai fada fir'auna ba saboda su kamawa suke su yanki kuma su yi watsi da abin da suka yanki amma da Allah subhanahu wata'ala ya tashi nan take shahi al'amuransu da wasu kun mutane wanda ba sa kara suka karya ba to shi yasa imam ibn qayyim yake cewa duk mutunan da ke son Allah ya kare mai bayan shi ya bar mai tarihin shi ya bar mai labarin zuri'a shi ya bar mai labarin mutanen shi to zan mutunan gware sunnar Allah a bayan ƙasa ba a barinta ba a labarinta da tara dukiya duk yadda mutum ya tara dukiya in ya mutu Allah subhanahu wataala zai shahi labarin shi in dai ba mutumin kwarai bane kuma duk yadda ya aiki za a kashin koda aikin na nan na alkhairi amma za a mantawa da abin da ya aikata amma mutanen kwarai ubangiji subhanahu wataala yakan dawwamar da ambatan su kadiba idan muka ce sahabbai kai tsaye miki cewa Allah yarda da su in muka ga malamai mutanen kwarai za mu ce Allah yi masu gafara ka diba duk kullum in za karatu sai mun samu wani malami mun gai ko ka ce ibnu abbas ya ce ko ka ce imamul qurtubi ya ce ko ka ce ibnu jarir na tabari ya ce ko ka ce wana wana wana ya ce saboda mi Allah ne ya tabbatar da ambatansu a bayan kasa shi yasa Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abinda ba ku sani ba haka ubangiji subhanahu wataala cikin suratul a'raf yace wa auratna alqauman alladhina kanu yastad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha allati wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun mai ta'ala yake ba mu labari anan ya gadar da wannan kasa da wannan duniya da wannan gidaje Allah yana gadar da su ne da mutanen kwarai kuma komi rauninsu a bayan ƙasa da haka duk mutunan da ya yi taho a tashi ya girmama tarbiyyar 'ya'yan shi to bangi ta'ala zai barin ambatan shi a bayan ƙasa ko da shi ba sarki ba ne ko da shi ba malami ba ne in ya yi ƙoƙari ɗan shi ya harrace alƙur'ani ya sa ɗan shi makaranta ya zama malami to duk lokacin da wannan ɗan zai hito ya karanta wani abu to za a tana da mahaifin shi to duk lokacin da kuma ka samu da ya harnace alkur'ani ana ambatan ka to Allah ya tashi girmama gidanka kenan mai da Allah ya tashi rushe ma gida zai barin ka mutu in kan mutu ƴaƴan ka tara musu dukiya kowa ya zo ya wuce abin da ya wuta babu tarbiyya babu ilimi babu addini haka za su zawa su wuce suna wucewa da kudin ba wai dole sai kudin sun kare ba da kudin ana kwatancin ubansa an gaza gane wane ne babansu to shi ubangiji subhanahu wata'ala yana da sunna wanda yake barma mutane a bayan ƙasa shi yasa ce ma mala'iku su mala'ikun nan ba su san abin da Allah subhanahu wata'ala ya sani ba shi yasa ita khilafa malamai suka ce babu abin da ke barin khilafa kamar zama mutunan kwarai sharaɗan suna na a cikin suratun nur Allah ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun Allah ce wallahi ayi alqawli Allah ya lashe takobin duk mutumin da ya imani to Allah madaukakin sarki ba zai tozarta bayan shi ba wa amilu salihat haka ubangiji ta'ala ya alƙawari duk wanda ya aikata aiki mai kyawu Allah ce la yastakhlifannahum nan rantsuwa ce guda biyu akwai lamul qasmi sannan kuma akwai nuni na tawkili Allah ce wallahi la yastakhlifannahum ma'ana shi wallahi sai na tabbatar da su a bayan ƙasa dukka bar ganin kana ahlus sunna kana kamar ba kowa ba in ka wuce ana zagin ka baka da shago baka da kasuwa Allah ce in kai imani kai aikin kwarai wallahi sai ya tabbatar da ambatanka ta dauro sai ka mutu zaka ga riba ta abin da kai ta dauro sai ka ci nasara sai ka mutu Allah ya alƙawarin duk wanda ya imani ya aikin kwarai to sai ya ci riba sai Allah ya gudu aikin shi a bayan kasa Allah ce wa yayi wannan kuma kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya wakilta ya bar wasu a bayan kasa Allah ce wala yumakkinanna lahum dinahum kuma da sannan Allah zai kimsa musu zai tilasta musu addinin da yarda da shi a bayan kasa shi yasa har abada ba a yin kafirci har abada a'a alƙawari ne na Allah sai an samu lokacin da za a bautar Allah shi yasa in kaga yanzu nan akwai garb akwai garb akwai yammaci akwai gabascin duniya sai kaga ana ta ibada gabascin duniya yammacin duniya ana ta kafirci wannan haka ne Allah tsara a ce duniya baki da yana da kafirci Allah ce ina wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum Allah sai ya kimsa masu addinin shi wanda shi ya yarda da gare su Allah ce wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ce wallahi sai ya canza masu tsoron su ya zama aminci da yadda musulmi yake da rauni yadda yake tsoron wani abu inda ya rike musulunci to Allah sai ya hidda mai tsoro sai ya tabbatar da shi a bayan ƙasa waɗannan kafirai da suke a kan yau da za mu dawo mu tantance imaninmu mai aiki na kwarai wallahi Allah sai ya mai da mu su suke tsoron ba mu muke tsoron su ba kuma haka Umar ibn Khattab yake gai yake cewa mu mutane ne wanda sai dai a ce yau musulunci ya yi rauni amma ko muna raye ko mun mutu kuma sai an yi lokacin da musulunci zai yi ƙarfi wannan sunna ce ta Allah a bayan ƙasa Allah ce kawai sharadi ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a su bauta mana kada su hada ni da kowa duk mutunan da yayi dagi a lokacin mulkin shi a lokacin sarautar shi a lokacin ganiyar shi ya hana shirka a bayan ƙasa Allah yake cewa to wannan mutunan zai barin ambatan shi zai bar ambatan shi a bayan duniya za a jima ana ambatan shi karibu wannan muhammad ibn abdulwahab lokacin da ya zo iske garin saudiya ya cika da kafirci ya cika da shirka ana bautar gumaka an ɗauki lokaci amma da ya zo ya yi ƙoƙarin haɗa kai da shugabanni suka ba shi haɗin kai aka yi ta da'awar tauhidi har aka kori shirka yanzu a saudiya kusan shekaru nawa da an ce muhammad ibn abdulwahab har gobe in ka ce dan abdulwahab to kafirai zuciyarsu girgiza take a nan wannan yankin namu na afirka duk inda za ka ba da labari ka ce dan fodiyo to duk wani tsohon mashiriki za ka ga yana girgiza saboda me ya yi jihadi ya karya shirka ya karya kafirci to kuma haka za ka man tarihi duk mutunan da ya yi wannan aikin to za ka ga ubangiji subhanahu wata'ala in an gaye shi bayan bayanan mutane suna tsoron shi a kulkusa nan da za ka ga wani malami dan bida dan tsubu in ka ce mai malam sani dan tudu sai gaban shi ya wadi saboda mi tauhidin da ya ta kira ya ta kira ya ta kira har Allah ya amshe shi to ashe Allah subhanahu wata'ala haka yake ce la abuduna ni shar'in da kawai la yushrikuna bi shay'a kada ku hada ni tare da wani ubangiji ta'ala ce man kafara ba'da zalika wanda ya kafirce bayan wannan faula'ika humul fasiquna sune fasikai wannan al'umma ta mu Allah ya girmama ta Allah subhanahu wataala yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum la minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun Allah ce muhiye al'umma ce da ya fitar a bayan ƙasa wadda take umarni da aiki mai kyau kuma take hani akan mummuna aiki Allah ce wa tu'minuna billah kuma muke yin imani da Allah Allah ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da a ce dukkan wasu ma'abuta littafi sun yi imani to da ya yi zama alkhairi gare su Allah ce minhumul mu'minuna daga cikin sakon da suka yi imani wa aktharuhumul fasiqun sai dai mafi yawan su fasikai ne haka ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana sunna ta Allah ya bar mu a bayan ƙasa shine ya zama da muna da haɗin kai ubangiji subhanahu wata'ala ce wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun azim Allah ce kada ku zama kamar wanda suka rarraba wa ikhtalafu suka yi ta sabani min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo masu Allah ce ulaika lahum adhabun azim wannan suna da azaba mai radadi malamai suka ce azaba mai radadi shine Allah zai tarwatsa su duk al'umma duk mutane mutum biyu ko uku in suka haɗu suna wani aikin alkhairi sai rigingimu suka yawa har suka rabu da wannan wannan rabuwar da suka yi su tabbatar da cewa Allah ya ba hanyar raba su komin yawan famun ku in ku in an kilga ku tun daga nan har sai an zagaye garin mara da ana kilga zuri'a ku in dai kuna cin juna to Allah ya alkawali sai ya raba ku kuma ba za a ƙara jin labarin ku ba ubangi subhanahu wata'ala a cikin wata sura yake cewa fala tanazahu wa tafshalu wa tadhhaba rihukum lace kada ku yi targingimu ku yi fashalan rayuwar ku wa tadhhaba rihukum aslun kuma ya bace Allah ce wasbiru ku yi hakuri saboda haduwa tana da wahala amma Allah subhanahu wata'ala yake cewa mu yi hakuri in mun yi hakuri za mu samu ni'ima za mu samu ci gaba za mu samu tabbatuwa ambatan mu zai jima a bayan kasa shi sa ubangiji subhanahu wataala cikin suratul a'raf yake annan mutane annabi Musa suke ba mu labari bayan sun samu tabbatuwa suna cewa qalu udhina min qablu an ya'tiyana suna cewa lalle mu an cutar da mu gabanin nan min qabli an ya'tiyana gabanin annabi Musa ya zo mu min qabli an ta'tiyana gabanin kai annabi Musa ka zo mu wa min ba'di ma ji'tana kai bayan ka zo ma ya kai annabi Isa annabi Musa an cutar da mu qala asa rabbukum Allah subhanahu wataala yake sai annabi Musa yake ba su labari asa rabbukum ta dauro tabbas hakika ubangijinku an yuhlika aduwakum zai halakar da makiyanku wa yastakhlifakum fil ard kuma ya tabbatar da ambatanku a bayan kasa fa yanzura kaifa ta'maluna domin kuma Allah ga ya zaku ashe duk mutane da a cutar da shi akan wannan addini a tsangwame shi a zage shi bayan ya zo da da'awa bayan ya karantar bayan ya nama al'umma to ubangiji ta'ala yake mai albashir shi ma ko yana raye ko bayanan Allah zai hallakar da wanda suka cutar da shi shine asa rabbukum an yuhlika aduwakum ubangijin ku tabbas zai hallakar da makiyanku zai taushe maganganunsu zai taushe da'awarsu wa yastakhlifakum fil ardi ya zama da da'awarku ita ce a gaba Allah ce fa yanzura kayfa ta'maluna kuma sai gare za ku kadiba lokacin da ake yawo yadda ake ba mu labari ana da'awar sunna ana rike lasifi kaga hannu a cikin wannan garin in aka rugo aka biyo mutane sai su ruga amma sai in ka kilga majalisan tafsiri ci gaba har a kofar gidan mai martaba tafsiri ake muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mu wannan ni'ima ubangiji subhanahu wata'ala yake ne tabbatar mu da cewa yana mai gurbin waɗannan ababe ta hanyar yin aiki na ƙwarai Allah subhanahu wata'ala ke cewa alladhina in makkannahum fil ard mutanen da in mun ba su dama muka ara masu dama ya ku ahlus sunna Allah ya mamu dama yanzu amma me zai sa mu rike daman nan abubuwa ne ga suna a cikin alkur'ani Allah ce aqamus sala sai tsaye da sallah yanzu duk inda ka diba tafsirin alqur'ani yake duk inda ka diba sunna ta zuwa qul ja'al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa gaskiya ta bayyana bid'a ta yi kasa kafirci yayi kasa sunna ta bayyana to ahlu sunna in muna son wannan addini wannan sunna ta ƙara tabbata Allah ce aqamus salatu mulki wa sallah da kyawu wa atawu zaka kuma mu hidda zakar dukiyar mu yadda Allah ya ce a bada ta in mutanen mu ba su hidda ba Allah ce wa amaru bil ma'ruf masu umarni da aiki mai kyau wana hau anil munkari kuma mu rinka hana su mummuna idan malaman sunna suka yi sakaci cikin hani da abu mai kyawu cikin umarni da abu mai kyawu da hani da abun banza to wallahi za a juyowa kuma kafirce ma mai gari ashe sharaɗin mu yi sallah tsakaninmu da Allah mu riƙe wannan salloli mu kwatanta ma mutane muhimmancin sallah su ba da zakka yadda Allah ya ce ba wai mutum ya sai haci da kudinka ba na zakka Allah ce wai a ba tallaka kudi idan mutum ya sai haci ko ya sai waki ko ya sai shinkafa ko ya sai atamwa ko ya sai ma wani abu in ya baka wahalar banza ce Allah ce wai a baka kudinka naka na talaka ba an ce ba dole sai an ba wani da wani a'a wanda dai ya ga dama ya ba kudin in kuma mutum yana ganin kamar kudin suna da yawa sai mu koma addu'a Allah ya sa shi a rinka baya zakatin da yawa gare ta ashe ubangiji subhanahu wata'ala da ya tsara dole malumai su hito su gaya ma masu kudi ya ake hidda zakka kudin za su dauka su bada wani ya yi yana yawo da shi kulle ga leda da nihin zakka wani ya bada shinkawa wani ya bada masara wani ya bada hati wani ya bada atanwa wannan duka wasan kwaikwayo ne ake in dai muna son sunnan nan ta tabbata to mutane su bada zakka yadda Allah ce a bada kuma sannan wajibinmu ne mu karantar da al'umma ina abu mai kyau yake mu nuna masa shirkan nan ba aikin kwarai bace bid'a ba aikin kwarai bace zagi ba aikin kwarai bane tun amana ba aikin kwarai bane raba fami ba aikin kwarai ba ne yanke zumunta ba aikin kwarai ba ne idan muka yi wannan to ubangiji subhanahu wata'ala zai tabbatar da sunna bayan ƙasa amma idan muka kyala mutane mu mu karantar da su ba Allah ya ce walillahi aqibatul umur al'amuran baki daya karshen su da farkon su na ubangiji ne subhanahu wata'ala wannan shine abinda wannan aya ta kumsa abinda makaranta daidai Allah madaukin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukin sarki ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh